لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيو جواتر ربيع الجماد الأولى إجراء الله صلى الله عليه وسلم في الليالي دريد كل ثلاثين دار Allah ta'ala a cikin ikonsa ya haɗa mu a wannan masallaci masjidu shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah domin ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka ila qadat shabab ash-shi'a ila al-haq da Sheikh Sulaiman bin Salih al-Kharashi asbahullah ta'ala za mu tashi tambaya ta 76 malam yace مثله كيف يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وهما في نظركم كافران والمسلم لا يدفن بين الكفار فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظه الله من مجاورة الكافرين في مماته حسب زعمكم آه تنبيه saba'in da biyar malam yake cewa a karatun baya yaya za a yi a ce an rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin na na isha radiyallahu ta'ala anha alhaji a wajen yan shi'a na na isha radiyallahu ta'ala anha suna tuhumar da kafirci suna tuhumarta da munafurci ko ya za a yi Allah ya kyale manzansa ciyayyen halittarsa a rufe shi a ɗakin wacce ba musulma ba wannan tambayar da ma da yake nan a satin da ya gabata aka yayi haka a satin da ya wuce tambayar da yake nan ita ce tambaya ta hamsin da biyar kai saba'in da biyar an kuka kawo kasidar al'imamu wa al'adarsi wacce yake cewa ya mulmi la ta'ti qabra muhammadin fal baytu bayti wal makanu makani to shine sai yawa da yake cewa a tambaya ta saba'in da shida yake misluhu kwatankwacin irin wancan tambayar ta saba'in da biyar to ga wata tambaya ta saba'in da shida irin ta kaifa yudfanu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baina ajibatihi wa umar yaya Allah zai dala a rufe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakanin sayyidina Abubakar da Umar ya Allah zai dala ayi haka wa kuma fi nazrikum kafirani a tunaninku ku ƴan shi'a waɗannan bayan Allah guda biyu kuma kafirai ne akida suke ya ce al-awwal wa thani na farko da na biyu al-awwal ana nufin Abu Bakar al-thani ana nufin Umar radiyallahu anhu haka suke faɗi a cikin littafin su wal muslimu la yusadu bayna al-kuffar a ka'ida kuma musulunci ai ba a rufe musulmi a tsakanin kafirai ba a ɗaukar musulmi a kai shi makabartar kafirai kamar yadda ba za a ɗauko kafiri a tashi a makabartar musulmai ba har malamai na musulunci suna da wata abin nan wani wani abin nan da fito kamar watsa kwakwalwa sai a ce mace ce ta mutu ita ba musulma ba ce amma tana da ɗa a cikinta ai a hukuncin musulunci wannan ɗan nata ɗa ne musulmi ko saboda hadisi na sa kullu mawdu'in yuzadu ala al-bid'a fa abwahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani kowane abin haihuwa ana haihuwarsa ne akan fitra ta addinin musulunci kamar yadda Allah ta'ala ce fitratan Allah allati فصار الناس عليها لا تسهيل لخلق الله sai su ce sai matan nan ta mutu kuma tana da ciki to ya za a yi da ita sai malamai sai su ba da amsa sai a ce sai a rufe ta a tsakanin makabartar a je a bincika a rufe ta tsakanin makabartar musulmi da makabartar kafirai a samu wani waje kai tsaye ba za a sa ta a makabartar musulmai ba saboda ita ba musulma ba ce amma kuma tana da ɗa a cikinta shi kuma a hukuncin musulunci wannan ɗan nata musulmi ne wannan tattauna ce ta malaman suke sai sai a sata ita ma ta makabartar musulmi ba ta samu wani waje da ke tsakanin makabartar musulmi da makabartar kafirai to mace fa kenan to musulmi ba a rufe shi a makabartar kafirai wannan ittifaqan haka malamai suka tabbata to ya za a yi annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam a rufe shi a makabar a wajen da gefen da duk ba musulmai bane فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا مسلمي كما كانوا مسلمي بحلت يموت عرفه شيء أما قبر تجبات مسلمي با ويا ذاك إذا النبي أنت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي خويبا منظور aman zan ma ɗaya daga cikin kullu azmi min ar-rusuli kuma shine shugaban su gabaki daya sannan Allah ya dade a rufe shi a tsakanin waɗanda ba musulmai ba lam yahfazu Allah min mujawarati al-kafirin fi mamatihi hatta za'aniku yanzu Allah bai tsara annabin sa ba a game da makwabtaka da waɗanda ba musulmai ba kamar yadda kuke tunani hanya wannan ya kamata kwakwalwa ta yi da shi waɗannan bayan Allah da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar a wajen yin shi'a ba musulmai ba ne sai kuma gashi Allah madaukakin sarki ya haɗa su a waje dai a makabarta ɗakin kuma matarsa na na Aisha ɗakin kuma ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun da ƴan shi'a suka kafarta su to yanzu wannan kai tsaye wa ake kuma in ba Allah ba wato ana tuhumar Allah subhanahu wataala ya walakantar da annabinsa ya bar annabinsa a rufe shi a tsakanin waɗanda ba musulmai ba haka ake so a karantar da mutane haka ake son a faɗa ma mutane to shi ne sai ma da ya ce kun ba aina aliyu radiyallahu anhu min zalika kullihi sannan ina sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu yake a lokacin da aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin na da Aisha kuma sayyidina Ali yana nan sannan na biyu aka sake rufe sayyiduna abubakar da umar kusa da manzon Allah da sallama kuma duk sayyiduna ali yana nan su kuma a wajen yan shi'a waɗannan mutanen guda biyu ba musulmai bane ila sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu idan an ce lokacin ba shi bane khalifa to me yasa lokacin da ya zama khalifa bai kukugo su ba daga kaburburan nan ko ya kukugo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi inda musulmai suke ya fitar da shi daga ɗakin na Aisha radiyallahu ta'ala anha wacce a wajen yin shi a ba musulma ba ce ita sannan me yasa ba a cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai shi makabartar musulmai ba tunda waɗanda yake kusa da su ba musulmai ba لماذا لم يعارض هذا الأمر الخطيرة me yasa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu bai yi fito na fito da wannan al'amarin mai hadari ba ya kyala aka aikata haka shin ya yadda ne ko ku an ku karfinsa ne in kuka ce ya yadda ya yadda da an yi banna ce an rufe annabin Allah inda bai tantance a rufe shi ba kuma yana kallo kuma الساكت عن منكر شيطان احد mutum ya ga ana sako ya gumda bakinsa alhali yana da ikon da zai faɗa wannan shaitani kurma ke kurman shaitan ke nan to kuna son ku ce sai da ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama haka ko ko a za ku ce a a ai ya kasa faɗa ne kaga nan kuma kun tuhume shi da cewa ya zama rago rago ko bai tantance ya zama shugaba ba a cikin siffofi na shugaba ana son shugaba ya zama jahili mara tsoro mai faɗin gaskiya ko da zai rasa ransa wanda yana cin siffofin shugabanci ba a san shugaba da tsoro ba to shi ne sai ma da ce ya da zama shi ku yan shi'a wannan abin da ke da zumta ku tilas أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مسلمان وكن صف تسجدنا أبو بكر تسجدنا عمر مسلمين سوني السابقون الأولون من المهاجرين سنة تكن السابقون الأولون من المهاجرين سنة تكن كم فقر فقر فقيبا فان من المهاجرين لكتشم مهاجرين وقد أنالهم الله سبحانه وتعالى هذا الشرف hakika Allah ya ba su wannan darajar bi sharafihi ma indahu saboda darajar sa a wajen su darajar su a wajen sa Allah yana son ya nuna matsayin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ma shi ya sa ya sa su ga su kusa da annabin sa sallallahu alaihi wasallam الشيخ أبو إسحاق الحميني رحمه الله حفظه الله هنا دوت لطيفة أقل ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يبتدع أنت سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يزم ثاني اثنين يتشي ثاني اثنين في الإسلام شيني نبي أمسلمش daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi domin malamai nasira da malaman ilmin rijal sun yi sabani akan takamaimai waye hana musulunta sai aka samu ɗaya daga cikin magabata ya haɗa maganganun ya ce abin da ya fi a ce awwalu man aslama min al-rijal al-kibar abubakar farkon wanda ya fara musulunta a cikin maza dattawa waɗanda suka riga suka girma kai shine sayyidina abubakar ya musulunta a lokacin shekarun shi talatin da takwas a lokacin manzan da suka zama shi kuma da shekara arba'in shekara annabta wa awwal man aslama min as-sibyan ali ibn abi talib radiyallahu anhu farkon kuma wanda ya fara musulunta a cikin yara shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa awwal man aslama min al-abid bilal ibn rabahi farkon kuma wanda ya fara musulunta a cikin bayi wadanda ba ƴan ba ne shi ne sai na bilal ibn rabah sannan wa awwal man aslama min al-nisa'i khadija bint khuwaylid radiyallahu ta'ala anha wacce kuma ta fara musulunta a cikin mata ita ce na na khadija radiyallahu ta'ala anha ko wa awwal man aslamat ko wa ula man aslamat min al-nisa'i khadija bint khuwaylid sannan wa awwal man aslama min al-mawali zai duk da harisa farkon kuma wanda ya fara musulunta a cikin bayi yantattu waɗanda aka yanta su bararrun bayi shine sai na zaidu dan harisa radiyallahu ta'ala an to kaga idna abubakar saniyat lai shine na biyun biyu na biyun mutane biyu a musulunta sannan salif lail fil ghaib sannan shine na biyun mutane biyu a cikin kogo sannan salif laili fi alkhabar daga manzon Allah ta sama ce shi ne da biyu sannan salis na yi nufin suhba shi ne na biyu a sahabbai daga manzon Allah ta sama ce shi shi ya sa manzon Allah ta sama wata rana ya ce ma sai dina Ali rabi Allah ta'ala anhu ya ce hadani minni bi manzilatin sam'i wal basari la tuqsin kuma shi da sayyidina Abubakar da Umar su ne matsayin jina da gani na kan ba su labari kakka ba su labari mun gane to kaga wannan daraja ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba waɗannan bayan Allah guda biyu domin ya nuna mana matsayin wa inda rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma matsayinsa a wajen manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa hadha huwa al-haqq wannan ita ce gaskiya wannan ita ce gaskiya Allah yana son ya nuna mana darajar waɗannan bayan Allah guda biyu manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa sai ya yarda su kasance tare da shi a rayuwa sannan kuma bayan ya rasu zama tare da shi a kabari ga kabarinsa ga nasu saboda Allah ya nuna mana darajar in yau tun lokacin da aka rufe waɗannan bayan Allah har zuwa yau in ka kai ziyara masallacin manzon Allah sun sama za ka kai makabarin su ziyara kana zuwa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kabarin sai da Abu Bakar sai kabarin sai da kuma a sunna in ka zo za ka ce assalamu alayka ya rasulullah sannan ka wuce ka ce assalamu alayka ya Abu Bakar as-Siddiq sannan ka wuce ka ce assalamu alayka ya Umar al-Faruq ga sunan a jira haka duk hasada ka da kiyayyarka da su suna nan ta shi ya sa wajen alif ɗari tara da tamanin da wani abu ya yi shi a cikin zanga-zanga a Saudiya daga cikin manufofinsu a cikin wannan wai za su cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kabari su ɗauke su tafi da shi Karbala can a ƙasar a ƙasar Iraki yasa har yanzu in ka je Saudi Arabia za ka ga yadda ake samu su tsawon matakan tsaro in sun gane kai dan Iran ne ko dan Shi'a to sai an caje mutum sannan zai shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai wanda suka fahimci ba ba ka tare da su sai ka zo da kaya ma sai su baka shi ina shiga da masallacin tare da tirarurruka da da da da takalma na shiga na shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a caje ba wannan nufi nasu mummuna shi ya ja musu aw an yakuna ali radiyallahu anhu qad jahana fi dinihi ko kuma kuna son ku yan shi'a ku ce sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu ya kauda kai ne ya yadda a hada baki da shi akan addini a hada baki da shi ya san abu ba gaskiya bane ya shiru ya san bai tantance a rufe manzalin kuma a ɗakin na na'isha ba kuma bai cancanta a rufe shi kusa da waɗannan bayan Allah guda biyu duk da ya riga shi rasuwa shin sai dina Ali ya yarda ne ya mudahana abinda ake ce ma mudahana shine na san abu ba gaskiya bane ko mutum ya san abu ba gaskiya bane amma saboda tsoro ko kuma saboda a nuna duk tare ake shi kenan sai ya shiru yace ai ba ko shi ne ake ce masa mudahana Qur'ani ya faɗa cewa dulau tulhinu fayulhinu kafirai sun so kai ma ka ɗan matsu su ma sai su matsu sai a haɗe a tsakiya sai a yi haɗin baki shi ne suka fi jiho ma manzo Allah sallama suka ce rubuti ali hatana yawman wa na'bud ila hatta yawman akhar ka zo mu haɗa kai yau sai mu haɗu sai mu bauta ma ubangijinka gobe kuma sai mu haɗu a bauta ma ubangijinku iyayen jijinku domin ba ɗaya bane nasu suna da yawa iyayen mijin nasu to shin sai dina ali ya haka ne ce wa haka ba an zalika Allah ya tsarkai dina ali ba zai yi haka wa illa fa kaifa li nabiyyin muhtarin to idan ba haka ba me yasa aka ce ga annabi zababban Allah an yulfana ba abu ka garatu amma a rufe shi tare da kafirai fujjaru kuma waɗanda suke fajirai amma ta zuku kamar yadda kuke iya ba ya za a yi Allah ya tsada a rufe hannun sallallahu alaihi wasallam tare da mutanen da suke fajirai kuma kafirai makiyansa kaga Allah ba zai yi haka ba wannan ya saba ma sunnar Allah subhanahu wata'ala a game da mu'amalarsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam kenan waɗannan bayin Allah zaɓaɓɓun bayin Allah ne su ne waliyan farko a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan wani wali da aka nada shi to inda gaskiya zama na dade Allah ya yi da shi wali ne to yana goyen ba yana bayan wadancan su ne waliyan gaskiya su ne waliyai diban fari su ne waliyai nan bawa dukkan wani wali in dai da gaskiya zama wali to zai kara wadancan ne sannan shi ma waliyyantaka ta tabbata sannan duk wani mabiyin wani wali in dai da gaske wali ne to zai fara kara waɗancan ne kafin ya kara waliyyansa wanda kila wani wali na shi shekara ɗari biyu da hamsin da rasuwa ba wani ma bai wuce shekara hamsin da rasuwa ba kuma waje to kaga wanda ya kamata a fara karewa su ne waliyai masu nasi waliyai waɗanda aka ba su latin aka ba su shaida daga Allah Allah maɗaukakin sarki shi ya tabbatar da cewa su waliyansa to kaga ashe bai kamata a ce a taɓa su ba a zage su ka yadda da a zage su kuma ka ɗauki wanda yake zage su a matsayin masoyinka kaga wannan ke tambaya ta saba'in da bakwai yadda shi'atu أن النص على إمامة علي رضي الله عنه واستحقاقه الخلافة ثابت في القرآن ولكن الصحابة كتموه يدعي الشيئة أن شيئة كنا رياوة أن النص شيوى نسي على إمامة علي رضي الله تعالى عنه أجمد إمامة سيدنا علي شيوى سيدنا علي شيني إمامي نأيه shugaba bayan annabi sallama ya kaura wasu ihqaqihi al-khilafata kuma da nassin da yazo ya tabbatar da cewa shi sayyidina ali shi ya tantance ya zama khalifa kai tsaye bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam suna cewa wannan nassin sabitun fil qur'an ya tabbata a cikin al-qur'an mun karanta ai a wancan littafin da muka zo da shi kwanaki ayoyi duk wasu ayoyi na alƙur'ani da suka kunshi ma aiki da na al'ajiyoyi walakin na sahaba ta kata muhu ɗan shi a suna shawai su akwai sun su suka ɓoye wannan nassin duk nassin da ke tabbatar da cewa sai da na ali shi ne imami khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye to ɗan shi a suna cewa akwai wannan nassin amma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda kiyayya da gaba da kille da hikidi da ke cikin zuciyarsu game da sayyidina Ali sai suka koyi malam sai ce wa hadihi da'wa batila wannan wata kirkirar ƙarya ce wacce take ta banza ta ƙarya لأننا وجدنا الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا الأحاديث domin sahabbai ba su koya hadisai waɗanda suke bayani allati yastashiru bi hashi'atu ala imamati aliyin ba su koya nasosan da cikin shi'a ke ɗaukar su su murka ma'anarsu su ba su ma'anar cewa sai dina ali shi ne imami bayan manzon Allah su salama ahalus sunna su waito waɗannan hadisan a cikin kutub nasu sahihul bukhari ita yake da bayanai na halalolin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu suna masu yawan gaske a cikin littafin sunna wanda suke bayani akan falalar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da nadin da manzon Allah sallallahu alaihi yake masa idan zai yi tafiya to waɗannan nasosin sai kan shi'a sai su ɗauko sai su ce ai dukkanin su suna nuni ne su ne suke bayani akan cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to sayyidina Ali zai zama khalifa bayansa wanda irin waɗannan nasosan sai na abubakar irinsu masu ɗimbin yawa sun tabbata a gare shi irinsu masu ɗimbin yawa sun tabbata ga sayyidina umar irinsu masu ɗimbin yawa sun tabbata ga sayyidina usman to irin waɗannan nasosan da suke cikin littafan sunna ai ahlus sunna ba su koye su ba sahabbai ba su koye su ba sun ruwaito su abun ban mamaki waɗanda suke zagi wanda in shi'a suke fatawa sai ga sun suka wuce waɗannan hadisan da suke bayani akan falalar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an abin da ke nuni da cewa waɗannan sahabban ba su da wata damuwa a tsakanin su da ƴan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam مثل حديثي خبر حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى wannan hadisi ne sahihi kuma yana cikin kutubus sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu anta minni bi manzilati Harun min Musa kai a matsayin matsayinka a waje na kamar matsayin Harun ne a wurin Annabi Musa alaihi salam to sai in shi'a suka ce wannan hadisin na nuna idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sayyidina ali zai zama bayan zai zama khalifa bayan sa to mu dauka a wace munasaba manzon kuma ya faɗi wannan hadisi tafiya ce za a yi za a je yaki sai manzo Allah ta sama ya ba sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu umman zai shi kuma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana kan a fita wannan yakin da shi saboda falalar jihadi a musulunci to shine sai manzo Allah ta sama ya ce amma tarda an ta kuna minni bi manzilati haruna bin musa shin ba ka so ka zama a wajena kamar matsayin harunu a wajen annabi musa ba mu koma tarihin annabi musa da harunu lokacin da annabi musa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ya kira shi domin su gane wa ya bai ya bar haruni kaga na dai kenan sannan sai ka koma tarihi tsakanin annabi Musa alaihi salam da annabi Harun wa ya riga rasuwa hmm Harun ya riga annabi Musa rasuwa wannan shi ya tabbataccen abin ya tabbata a cikin kutubul qissa ko kutubul tarih to mu kuma sai ka dawo da manzalar sama da sayyidina Ali wa ya riga rasuwa to idan an ɗauki wannan hadisin cewa manzo Allah sama yana nufin sayyidina Ali zai zama khalifa bayan sa ne to shin kiyasi ne daidai Harun ya riga annabi Musa rasuwa sai kuma manzo sama ya ce masa to kenan in ka ɗauki duk doron hadisin wato kai za ka ga gane mutuwa sannan ni in mutu fassara hadisin kenan kun fahimta ai to hadisi ne na nuna zan tafi yaƙi ka tsare mini gari kamar yadda annabi harunu alaihi salam ya tsare ma annabi musa alaihi salam gari kafin ya dawo kaga da wannan ke sannan in ka shiga ma wani tunani sai ka ce in sun in da jayayya za a yi sai a ce wannan hadisin ma babu falala a babu falala sai na al'adu domin idan hahuni ya zama kamar annabi annabi sayyidina ali ya zama kamar hahuni to za a samu matsala bayan annabi bai domin bayan annabi musa ya tafi an samu matsala ko ba a samu matsala ba an samu matsala aka samu waɗanda suka zo suna bautar ɗan maraki annabi musa ya dawo hankalinsa ya tashi ya zo ya kama gemun annabi haruna alaihi salam ya rika ja ya girgiza kansa to Allah ta tabi an afa afaita amri me yasa da kaga sun kama bautar dan marakin sa me yasa baka ji ni baka kyale su to shine sai Harun yace ai na yi amfani da ka'ida ce cikin kitabu a kafin tsararai na ga abin da yafi sauki ne in zauna a cikin siyasi fiye da in bi ka in na bi ka wasu za su bi ni na raba maka al'umma gida biyu inni khashitu an taqula فرقت بين بني إسرائيل ولم تنقض قولي وكاجا كاجا wannan kenan sadaka wannan hadisin yana nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba sayyidina ali tsaran gari zai je ya dawo shin sayyidina ali kai manzon sama ya taba ba tsaran gari ya taba ba abdullahi ibn ummi maktub makaho ne amma annabi sallallahu ba so dai ba ba so bi ba ya sha barin shi tsare masa gari to kenan sai a ce abdullahi ibn ummi maktum ko amru ibn ummi maktum da saban da malamai suka yi na sunanta kenan shi ma ya tantance shi ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai duk wanda annabi ya bashi tsaron gari in bai nan wannan na nuna cewa zai zama khalifa bayan sa ne kai tsaye kuma to ashe abdullahi ibn ummi maktum ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shi ma ya tattace ya zama khalifa ne shi shi ma sai a ce an zalunce shi ba a ba shi khalifanci ba kun fahimta ko to shine wannan to irin waɗannan hadisan ahlus sunna ba su boye su kuma sun fito da su ga kuma bayanan su mali ce wa ghairihi min al ahadisi al mushabihati da wani wa'in wannan hadisin waɗanda suka kama da shi ga sunan tsangame a cikin littafin sunna dukkanin suna bayani akan fada'i na Ali sayyidina al-Sayyidina Ali radiyallahu anhu falimaza lam yaqtuluha aidan ne sa sahabbai ba su koyi yin waɗannan hadisan ba suka ruwaito su kuma sai ka ji an ce Abu Huraira ya ruwaito Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ruwaito hadisi to to me yasa suka koyi me yasa ba su koyi su ba kai an yi waɗannan fitinin kuma ka san yanzu wani abu suke ko jiya karshe karshe gab da dare ko wajen karshe karshe ni na kunna rediyo zan ji an ce ka ce sai na ji wanda wani dan shi'a yana abin nan a gidan rediyon nagarta yana bayani akan tahriful qur'an yana bayani akan tahriful qur'an wanda akida ce ta yan shi'a eh sani sani zariya ba sai ka sai ka ji kuma sai su shiga cikin littafin sunna wasu tsakulo wasu abu sai su ce to gashi a cikin littafin sunna aka faɗi gashi a cikin littafin sunna aka faɗa na ji shi dai a ƙarshe ƙarshe yana kafa hujja da littafin Imam Suyuti al-Itqan fi ulum al-Qur'an al-Itqan fi ulum al-Qur'an yana kawo wasu maganganu kan cewa wai in shi a ahlu sunna ma wai wai suna cewa akwai surorin da ba su a cikin al-Qur'ani to irin wannan wani wani salo ne suke yin amfani da shi daga baya baya da can ba su malaman su na da ba su amma su yanzu yan baya baya wanda suka je Iran aka je aka musu karu suka je aka kure musu kwakwalwa suka dawo su su ne suke bin yin wannan usulubu sai su ce gashi a cikin lissafin sunna wanda ka'idu akwai ka'idoji na bahari na farko ka samu magana a cikin littafi in ka samu magana a cikin littafi to abu na farko da za ka yi shine bin isnadin ta ka tabbatar da ya tabbata ko bai tabbata ba domin laisa kullu ma fil kitab yu'addu min as-sawa ba komai bane ka karanta a littafi za ka zo ka ce daidai sai dai idan masu wannan fannin suka ce duk abin da ke cikin wannan littafin sun yadda da shi kamar yadda yin shi'a suke yi littafin usulul shafi da fuhuhul shafi da ake kafa hujja da shi sun yadda da shi suna ɗaukar sa a matsayin shi ne umda ta farko a wajen madogara ta farko da suke istinbadin hukuncin aqidarsu da fikihunsu da akhlaqinsu da sauran dukkan abubuwan da suke da alaka da addininsu na shi'anci to kaga na farko ke tabbatar ingancin nassi isnadinsa ya tabbata zuwa ga wanda aka ce ya faɗa ɗaya ce sannan na biyu me ma'anarsa me ake nufi da shi su wannan kaga ababe ne da ake kula da shi tambaya ta saba'in da takwas laqad kana al-khalifatu al-haqq ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Bakr as-Siddiq hakika khalifa na gaskiya wanda ya kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi shine sayyidina Abu Bakr wa dalilu ala hada dalilai akan haka kamar haka dalilan da suka tabbatar da cewa sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa na gaskiya bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Umar, sannan Usman, sannan Aliyu, radiyallahu anhum ajma'i. Dalili na farko, ittifaqu sahabati wa ijma'uhum ala ta'ati. Ittifaqin da sahabbai suka yi gabaki ɗayansu akan su masa biyayya. Wan qiyadihim li awamirihi da kuma yadda suka jawo suka bi umarninsa wa nawayihi da hannunsa da aka yi. da ya yi wa tarkihimul inkara alaihi sannan ba a ga wani daga cikin sahabbai ya fito ya ce bai yi da kashikancin sa ba ba a ba a samu wani sahabi ya fito ya ce bai yi da sayyidina Abubakar bane a matsayin khalifa sahabbai sun yi ittifaqi akan khalifancin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu kuma suka yadda da shi suka fita yaki tare da shi suka yi jihadi tare da shi suka yi aikin musulunci tare da shi ولو لم يكن خليفة حقا لما تركوا ذلك والله حقا النبي سبدا تنسان با سيدنا أبو بكر بني يد تنسي زبا خليفة باين النبي والله لا بذات تعليم ولم ولم ولما أطاؤوه كما جابت في مسجد يجابا وأمنهم kuma an san suwaye sahabban annabi sallama suhudan a wajen gudun duniya ba wanda yake ce ba cin hanci ba kamar yin wannan na zamanin mu bane da za a ba mutum ɗan kuɗi ɗan kaɗan ya tsaye da al'ummarsa ba haka sahabban annabi sallama suke an san su a suhudu a gudun duniya da gidna Abdulrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu ɗan kasuwa ne mai kuɗi ne shi na ƙin karawa wata rana yana zaune kamar da al-Imam Bukhari ya fitar da cikin kitabul jana'i yana zaune aka kawo masa abinci gaban wurinsa da bayin sa nan sai kawai aka ga yana cin abinci sai bushe da kuka ya fashe da kuka da ya fashe da kuka sai aka tambaye shi me yasa yake mu kuka sai ya ce an nufa Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu littafaninsa bai ishe shi ba in an rufe kai sai kafa ta bude in an rufe kafa sai kai ya bude manzalin su ne ce a ɗibo ice ko ganyen izhir a lullube shi da shi a lullube kafa a rufe kanta abin da ya ragu na kafa a rufe da ganye da ciyawa ta izhir yace musu azyaci na alkhairu amma ni gani yanzu mu ne nake cin wannan abin daɗin wannan abin shi yasa ni kuka yace ina jin tsoron kada kila Allah mu da sarki ya gaggauta mana rabon ku ne tun a duniya mu je lahira ba mu da komai shi fa ne mu kudin sa fa dan kasuwa ne an san shi amma saboda tsabagen gudun duniya ka ci irin maganganun da yake to irin waɗannan mutanen kana jin wani zai yaudare su ko wani ya ba su cin hanci alhali wannan da ake zargi shi ne da ma komai sai na abubakar dinnan da ake magana a kansa kayansa guda biyu kayan sawansa ya rasu kaya biyu yake da su ya kira ƴaƴansa ya ce idza mittu faqattiluni fil qadimi fa innal jadida awla bil hayy aw fa innal hayy awla bil jadid shi inna rasu to ku rufe ni da tsofaffin kayana sababbin nan kuwa aje su sa su a cikin gadon domin mai rai shi ya fi cancanta da sabo ni na koma ga Allah su zan koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi da mutum na abubakar ɗin da ake magana kan kayan sa wanda guda biyu wannan na yi tambaya ana kai kayan ka nawa ni kayana nawa waye cikin mu nan zai zai iya rayuwa da tufafi kala biyu in ya wanke ɗaya to ɗaya na jikinsa in suka yi da ta haka sai dai ya zauna a wanke ya zauna a ɗaki har sai an bushe su sun bushe sannan ya ɗauke ya sa su su ne bayan waɗannan mutanen wa wari'a da taka tsantsan da rayuwa wa jiyanatan an san su da rukun addini wa kanat la ta'khudhuhum billahi lawmatu la'ibin kuma an san cewa zargin mai zargi in dai a game da Allah ne baya kama su ba su damuwa ka zarge su ka fassara suka ce ka zane su su ba su damuwa Allah kawai suke nufi ba su neman ka yadda da su ba su neman mukami a wajenka ba su neman wani abu a wajenka su yadda Allah suke nema sun yadda su saba da kowa a game da Allah in dai Allah zai yadda da su أليتك ترضى والعنام غضاب أليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام بضاب إذا صح منك الغد فالكل عجل وكل الذي فوق السعال تعاب فليتك تحلو في إنما قيك من داهي والحياة مريرة هو رأيوا تابو كنت يا الله إذا كيكا يدك زمهم لداهي ولا يدع فليتك ترضى ya Allah ina ma kai ladabi wal anamu ridabu ko da dukkan mutane sun suna hushi da ni idan sahha minka al-wuddu fal kullu hayyin idan kaunarka ta tabbata a gare ni to komai ma ne komai ma ya zama walakantacce ai kullu allazi fawqa turabi turab wanda ke saman kasa shi ma kasa ne kaga Allah ake nufi waɗannan sahabban ittifaki suka yi suka yi da shugabancin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba a samu wani daga cikin su ya fito ya ce bai ji da shugabancin sa ba na biyu anna aliyan radiyallahu anhu ma khalafahu wa la qatalahu ba a samu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya saba ma sayyidina abubakar ba ba a same shi ya yake shi ba sai yana cikin waɗanda duk abin da za a yi yana majalisin sayyidina abubakar wala ya khalu to anan ba zai kubuta ba imma an yakuna tankuhu li qitalihi khawfan min al-fitnati wa sharri ko dai ya kasance sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya iyaka sayyidina Abubakar ne saboda tsoron fitina da sharri aw li ajatin ko kuma saboda gazawa aw li ilmihi anna al-haqq ma ajibaka ko kuma tabbas ya tabbatar da cewa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine wanda ya fi cancanta ya zama khalifa kuma da ɗayan abubuwan da ya faru kuma na karshen shine gaskiya domin shi ya fi dacewa da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wanda aka sansa mutum ne mai gaskiya kuma ba matsoraci ba shi ne ma da yace wala yumkinu an yakuna sabbu li ajli ittiqa'il fitnati wa khawf al-shar ba zai yiwu ka ce sai ina abubakar ali radiyallahu ta'ala anhu ya ki yin fito na fito da sai ina abubakar bane saboda tsoron fitina da tsoron shari ba shi bane dalili bi annahu qatala muawiya radiyallahu anhu domin ya yarda da Imam Muawiya a lokacin da haƙƙinsa ya zo ya tabbatar da haƙƙinsa ne sai ya yaki Sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Muawiya kuma shi ba yana inkarin khalifancin Sayyidina Ali bane a a cewa yake a fito da waɗanda suka kashe Sayyidina Usman a yanke musu hukunci sannan sai khalifancin Sayyidina Ali ya tabbata amma shi ba ta yake da shi akan khalifanci amma kuma sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu ya yake sai na Muawiya akan haka kaga da ya tabbatar da sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ba akan gaskiya yake ba sayyiduna Umar ba akan gaskiya yake ba aka sake samun sai na Uthman ba akan gaskiya yake ba to tabbas sai yake tun da ya yaki wanda ya san hakkin sa ne akan sa mun gane wannan ai وقتلت الحرب الخلق الكثيرة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أولا ياكن تأكي سكانه سيدنا معاوية يكش متاني ما سيوى وقاتل طلحة والزبيرة رضي الله عنهما كما يأتي سيدنا طلحة بن عبيد الله يأتي الزبير من الأوضاع domin yana ganin shi ke kan gaskiya su kuma suna kan kusur to kaji ashe da ya san sai na abubakar da umar da usmanu akan kuskure suke zai shafe su tun da ya yaki waɗannan waye talhatu bin ubaydillah talhatu bin ubaydillah yana cikin al'ashara al-mubashsharun bil janna waye az-zubayr bin al-awwam az-zubayr bin al-awwam yana cikin al'ashara al-mubashsharun bil janna amma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yayi yaki da su a matsayin ne yana ganin suna goyon bayan sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu mun fahimci wannan ai ashe ya tabbatar da a lokacin hakkin sa ne amma a nan sai dina abubakar da umar da usmanu ya san ba hakkin sa bane shi yasa ya kyale ba tsoron fitina bane yasa shi ne yake ya san su suka tantanta su zama khalifofi kafin sa amma da nashi ya zo sai wasu suka ja da shi ke ya yake shi ina jin mun gane lissafin وقاتل عائشة رضي الله تعالى عنها سنه بيكيتنا عائشة رضي الله تعالى عنها حين علم أن الحق له الوقت اللي يفنسي وغسيا تارتك دشي لا عائشة رضي الله تعالى عنها تابتو أكن إتماتنا ليما أفتد حج وطن دسو قد زيدنا عثمان أفتو دسو سوى أكشي حين أكشي معركة الجمل ولم يترك ذلك خوفا من الفتنة سيدنا علي رضي الله عنه سن يا سن حقن سنه bai bar wannan ba dan tsoron fitina ya yake su amma ko bai yake sayyidina Abubakar bai yake sayyidina Umar bai yake sayyidina Uthman ba domin ya tabbatar da ba hakkin sa bai ba su cin masa hakki ba amma waɗannan da yake ganin sun ja da shi akan hakkin sa shikenan ya yake su kun ga ya ba mu amsa akan abu na farko ce cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ba ya bi sayyidina Abu Bakar bane ko saboda abiyar ma a shakida dan tsoron fitina a a ya bi sayyidina Abu Bakar ne ya bi sayyidina Umar ya bi sayyidina Usman a matsayin ya tabbatar a cikin zuciyarsa su suka cancanta su zama khalifofi bayan sa wala yumkinu an yakuna ajila na biyu sayyidina ali ba zai yi kace ma sayyidina ali rago bane shi ya anna alladhina nasaruhu fi zaman muawiya kanu ala al-iman yawm as-safifati wa yawm istikhlaf umara wa yawm ash-shura domin waɗanda suka taimaki sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a yakin da ya da sayyidina muawiya kanu ala al-iman suna nan a matsayin masu imani yau ba su kifaki ranar da aka yi aka yi matsayi na abubakar mubaya a abin nan a jamus safifa ko kuma safifa tu bani sa ba ba ba abin nan ba ba nusa aida ko to wa yau ba su ikhlasi umara da kuma ranar da sai na umar radiyallahu ta'ala anhu aka yi istikhlafin su cewa ya zama khalifa bayan sai na abubakar waɗanda suka taimake shi akan yakin sayyidina Muawiya suna nan a lokacin masu imani ne su me yasa ba su taimake shi a wancan lokacin ba har suwa sun tabbatar da ba a cin masa haƙƙi ba shi wa yawma shura sannan ranar da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala Umar ya nada ahlus shura dukka su shida kuma sayyidina Ali na cikin su yace su fitar da khalifa a cikin su ai waɗannan da suka taimake shi a yakin sayyidina Muawiya suna nan a matsayin musulmai me yasa a lokacin ba su taimake shi ba faqad alimu anna al-haqqa lahu alau alimu anna al-haqqa lahu da a ce waɗannan sun san gaskiya dina a hakkin sayyidina Ali ne ya zama khalifa bayan annabi sama kai tsaye la nafaruhu amama Abi Bakr radiyallahu alayhi to da sun taimake shi akan sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu amma ba su taimake shi kuma shi ma bai nema ba لأنه أولى من معاوية رضي الله تعالى عنه بالمحاربة والقتال domin da yaƙi za a yi misali a ce sayyidina abubakar ya kwace khalifanci kamar yadda yan shi'a ke cewa to ai ya fi cancanta a yaƙe shi fiye da sayyidina Muawiya domin shi sayyidina Muawiya bai yaƙi bai ce bai fata khalifanci abin da yake shi ya ce ba zai masa mubaya'a ba har sai idan ya fito da mutanen da suka kashe sayyidina Usman shi kuma sayyidina Muawiya yana da dangantaka da sayyidina Usman kuma Allah ya ce faman qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana duk wanda aka kashe masa dan uwa to shi ya fi cancanta ya tashi domin neman haƙƙin jinin ɗan wannan nasi. Kun fahimci bayanin? Da a ce sai na Abubakar ya kwace halifanci kamar yadda ‘yan shi'a suke cewa ko shi ya fi cancanta sai na Ali ya yaƙe shi fiye da sai na Mu'awiya domin shi sai na Mu'awiya bai kwace halifanci ba. Shi abin da ya ce ba zai zuba ya abai. Bari buga mana misali. sai aka ce gashi a wata ƙasa sojoji sun yi juyin mulki soja ya naɗa kansa shugaba ya kwace mulki daga wanda aka zaɓe shi a matsayin zaɓaɓɓe ɗan demokuraɗiyya sai soja ya kwace mishi mulki amma kafin sojan ne ya kwace mishi mulki akwai wani shi kuma dama tuntun cewa shi ba zai ba zai masa mubaya'a ba saboda yana tuntuba shi da wani laifi da ya masa idan wannan wanda aka kwace ma mulkin ɗan demokuraɗiyyar nan zaɓaɓɓe a ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyyanci sai ya samu dama sai ya yaƙi ɗaya daga cikin su biyu wa ya fi cancanta ya yaƙa soja shi wancan cewa shi ba zai masa mubaya ba saboda yana tuhumar sa ya masa zalunci shi kuma wannan a'a ya kace ya kwace mulki da karfin siya kaga wanda ya kwace mulkin nan shi fitaccen ta to in kamar yadda yan shi'a suke cewa sai na Abubakar ya kwace mulki bai ba sai da na Ali ba shi ya fitaccenta da ya kace da sai na Muawiya domin sai na Muawiya laifinsa in yana da laifi shine shi ya ce ba zai ba sai na Ali mubaya ba a lokacin da ya zama kuma ya fito hujjarta hujja ta ita ce an kashe mini dan uwa kai baka fito da wannan dan uwan wannan da suka kashe mini dan uwan nan ba shi kuma ya bashi amsa ya ce a'a yanzu ba za a iya fitowa da su domin sun sun zama macizai koraye a cikin ganyaye koraye ka bari ka zo kai ka bin mubaya'a mu karfafi juna daga nan a hankali sai mu suka fitowa da su da yake musu hukunci wannan shine abin da malai yake so ya nuna mana ashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ba ya kiya kan sayyidina abubakar bane saboda ya gaza domin yana da mataimakan da za su yi taimake shi tun a lokacin a'a ya tabbatar da cewa sai na abubakar yana kan gaskiya bai yi masa laifin komai ba shi yasa bai yake shi fa sabata annahu taraka dalika ke ya tabbata kenan cewa sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu bai yaki sayyidina abubakar ba bai fito na fito da shi ba bi ilmihi anna al-haqq ma'a abi bakr radiyallahu anhu domin ya tabbatar da gaskiya tana tare da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu su waɗannan bayanan da malam yake mana su ne abubuwan da yau ake amfani da su ake rudar da mutane ake shigar da su shi an ci a wurin laccoci da hatsaniya duk da waɗannan ake amfani to shi yasa wannan littafin da malam ya tattaro waɗannan tambayoyi guda ɗari da tamanin da wani abu ya dace da halin da nake ciki a yau irin waɗannan fitilin abubuwan su ake ɗaukowa ake batar da mutane da su. So da kamar ka fahimta waɗannan bayanan da ake mana daki ɗaya bayan ɗaya. Allah madaukin suke shirye ta waɗanda suka bata akan hanyar gaskiya Allah madaukin suke dawo da daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya karɓi rayukan mu muna masu imani Allah subhanahu wa ta'ala ya kare da mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ji kanmu kafarattunmu Allah madaukin sarki shirya ta da zuriyarmu ya musu albarka da kawo zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ɗan uwanmu da suke jihar Borno da Adamawa da Yobe da ake ta azabtar da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai musu ɗauki Allah madaukakin sarki ya taimake su akan makiyansu Allah madaukakin sarki ya tona asirin waɗanda suke kai waɗannan hare-hare suke mallace-mallace a ban ƙasa Allah subhanahu wata'ala isa waɗanda aka kashe a cikinsu su zama Allah maɗaukakin sarki ya karfe su a matsayin shahidai Allah maɗaukakin sarki ya yi albarka a cikin zuriyarsu waɗanda suka bari sannan kuma Allah kawo zaman lafiya a waɗannan jagohi mu kuma mu ma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da zaman lafiya irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعليكم السلام نعم mu ba mu da wannan matsalar mu a zariya suna da makabartanmu suna da makabartanmu a dambo wannan makabarta nan da ina ran nan ina jawabi na ce nan da shekaru hamsin wani ya ce ɗari ma akwai yiwuwar a ci gaba da rufe mutane a wannan wajen sun kaga mu babu da wannan matsaloli daga mutane su rike yin kokari su rika kai yan uwansu can na yi bayani kan an nike buga misali da makabartar cikin wada da wayan mu mun lokaci ta hakkin zuciya na gifewa har yanzu akwai kamar gurin yin zuciya ga shi nan da tayi kaga ba daidai ba ba a rufe musulmi a makamartar waɗanda ba musulmai ba kamar yadda ba a rufe wanda ba musulmi ba a makamartar musulmai musulmai su ware makamartar su daban shi ne abin da ya fi daidai sannan makabartar da aka ake taku daidai da da waɗanda su suna cikin musulunci amma bid'a suke aikatawa kuma bid'a suke yi a cikin makabartar nan an musu wa'azi sun isi gyara kuma ba a da damar da za a yi a ban mutu a samu wuta za a ce a makabarta ana yin tayin a yi suminki wanda ba zan sama ya haramta haka wannan abubuwa ne na haram sai ana wa makabarta suminki ana makabarci suminki ga sunayen mutanen da allina da an rubuta wani ya mutu ran wani kaza ga watan kaza sunan da suna cikin bid'ul maqabir bid'o'i ne a makabarta ba daidai bane a rike kaga wannan ke so da kuma ba mu da wannan matsala a daji alhamdulillah wannan makabarta ta da mu wanda ya bada ta Allah mu rubuci ya ba ya ji kanta Allah mu rubuci ya kai da ka ba shi yana nan barci a wajen Allah maji ka ji fi shawara tattawa ne lokacin da zai wada ka zauna su kai mutum akan irin wannan makabartar wannan makabartar da zai wada wanda take bayan asibiti kusa da koba kan cewa gashi ana rufe koba da kiristoci da koba shi ne yadda wanda ya ce shi zai ce zai ce mu musulmai gona zai ce musu fili idan aka yi wannan katon fili ga ya tafi wannan makabartar ko jami'a za a iya ginawa a ciki musamman yin jami'in ƙasashen waje da ake siyan ƙanana-ƙanana kaga ga yana ayyuka da an tashi da kaga mu za zai ba mu da kuma da matsalar mu a bakai ya kawo ya ce ce ni sa kaga ya fili wani filin yake an ci ciki gari ya cika ka'idar kunguwa in za a yanka ka'idar kunguwa ya kamata a fitar da masallaci a fitar da makaranta a fitar da asibiti a fitar da makabarta waɗannan suna cikin lawazin na unguwa ruwa tana buƙatar wannan sai zama kuma wannan bincin shi kuma ba a mutu da wannan tsarin ba kaga dan a hakura a kai da ko a gaba ne bi bai duk da cewa a kusan gawa a hannu fiye da aka ta abota a sunna a kusan ana amma akwai dalilin da zai zama an shiga mota saboda fitan makabarta kaga wannan ba a haɓa ma abin da yake daidai ba Yana ina, na yi tafi, ba a ji a tafiye su a cikin ya yi tafi. In suka faɗi inda ya tafin ka gado daga nan sai a ba su amsa da ya dawo kuma sai ya ne ko a kajjar ne nan aka yi idan ka dawo a musulunci a ƙarƙashin abin da suke cewa alwilayatul khassa da alwilayatul amma mutum bai gari sai ƴansa ta fito da wani ta cewa na take so sai gwamna ku ɗauko ta daga sama gwamna sai zaura mata a wuri a musulunci baban yana dawowa da shi bai zama shi da raina wani ya zaura mai ata aure ba ni na da shi ba ban yadda ba kuma shari'a bai saba ma Allah bai daidai ku balle irin wannan ya dawo mu ce ya zai nan sun ce ya tafi wani ba ba su inda ya tafi ya dawo da ya dawo ta yi yaya har daga nan za a samu ka tarihi ne fa ya ce bai daba in bai daba wani mataki ya ɗauka da bai daba da abubuwa ne na tasiri Mama, ko da aka wannan magana ce ta kanya. Babu dalilin da za ka kawo cewa sai da Ali rabbi Allah ta'ala an bai da khalifa sai da Abu Bakar. da shi aka rika yi hukumai aka zama na sai na umar aka zama na sai na umar da afghan na shi ta na wani kusurwa da tuntun da yawan ne ne ta dukkan musulmi wanda ya iya cewa shi an ba masa sallama amsa maka sallama tashin farko ka'ida kenan amma malamai sun ware mutanen da ba a amsa musu sallama ba a musu dan ko al-imam an-nawawi a cikin tafsir al-ajjar al-al-kalam an-nawawi ya nan kada kada ya nika ga mutanen da ba a musu sallama daga cewa akwai al-mubtadi'a mutanen da suke bid'a kuma suka yadda da bid'a an musu karatu suka kiyarda kuma suka fito ma fada suke da sunna kuma ba a musu sallama duk maka sallama ba za ka amsa musu ba an tambaya Imam Malik game da in shi'a ma wanda sun san me suke yi a shi'anci yace la tunaki gurbu kaf ku ba su aure wala tu'ashiruhu kaf ku ci abinci tare da su wala tujalisuhu kaf ku zauna tare da su wala tuhuddu alaihim salam ko ne a shifanan ya kawo الشفاء الإمام القاضي يزعم الشفاء لمعرفة وقوف المصطفى ونوع ذكرت الشفاء أتنى ثم يوم ينزلك أتنى أنا كرت الشفاء in an zo wajen to da ne ake fasa an mutane sun ka ga ashe ba laifin wani bane da yake rayuwa kwana-kwanan nan yake cikin wannan magana suna na cikin ashifa ma'arifa ta hukumin mutlaka na limamin kawiyya ashifa ko an yi lokacin da a ƙasar nan in mutum bai da lafiya rubuta mishi ashifa ake yi a bashi ya sha wai zai warke in mace ba ta haihuwa sai an rubuta mata ashifa a ba ta za ta samu ɗa ko a cikin ashifan nan aka faɗi wannan magana yake ta mamakin jin waɗannan abubuwan da ake yi a fahimta daga asalin dukkan musulmi mutumin da ya amsa kalmar shahada yake musu shi za ka amsa musallama sai idan ya fito daga cikin waɗannan ƙa'idojin da malamai suka bada nan ba za a yi mu'amala da shi mu'amala ta musulmi gaskiya ba kun fahimta sannan kuma ana lura da maslaha malamai suna kasa yan bid'a gida biyu akwai al-mubtadi'ul alim akwai al-mubtadi'ul alim al-mubtadi'ul alim shine masai dan bid'a kuma ya san abin da yake har ma zai ja maka aya ma tawilin ka har wanda ya san abin da yake akwai al-mubtadi'ul alim wanda shi an bashi ta bayyane na ta faɗa mana cewa wasu an kawo musu kuraye ne da fatar akuya aka mata kawan ƙarya aka samu zangafir aka shashafa mata aka ce jafi akuya ce kawan ƙarya aka mata sai ka je ka zuba mata ruwa ka goge sai ka gane ashe wannan rotin rotin na ɗan kura ce kuma ka sa ta a cikin gardanka to mafi yawancin ɗan bid'a abin da ke sannan daga cikin ƙa'idojin malaman ‘yan bid'a wayansu ba su bari mutanen su kara ba za su ba su karatu ba so da jin ranar da suka gane suke karatun gaskiya to ba za su ci gaba da bin su ba kaga wannan yana ce shi yasa akwai bambanci tsakanin al-mubtadi al-alim da al-alim sannan a cikin al-alim din shi ma suka kasa shi gida biyu akwai al-mubtadi'u al-alim da'i ila bid'ati akwai al-mubtadi'u al-alim ghayru da'i ila bid'ati akwai dan bid'a malami zai gayyata kowa sai zuwa ya ce mun yi karatu a wajen gidan wadannan lokacin sallah ma yake ce tashi ku je ku sallah ba wani su za su ce mutum ba a fassara ne kyau a zo littafi su fassara ko ba za su taɓa cewa ka zo kai abin da kake kike yi ba akwai sannan akwai al-mubtadi'ul alim da'i ila bid'ati sai wanda shi ya kafa ma ya ke fili ala fika ya ala fika ya ke fili a gida sai biyo ga ta da ana ji sai wannan hukuncin su daban za ka haɗa wancan da wancan dole sai mun fahimci irin waɗannan kafin a yi ma mutane hukunci kuma ba aikin mutum bane zai je yake ba mutane hukunci abinda ake bukata a yi karatu karatu ke bayyana mutum in kai karatu shi ke nan sai wani ya ce da shi kai to shi ke na bayyana shi ne lamba wani yanzu wannan karatun da ake yi aka ce yan shi'a sun ce kaza duk wanda ya fito ce aka kaza an zage su to kaga an samu lamba wani shi ne na farko kenan ashe kana zagin sai da na abubakar kenan mun kama ka kai ne na farko wani karatu yake ba wanda ka faɗi sunansa amma mutum ya ce shi ne gashi to ya bayyana kanshi Allah ka shirye tattu Allah ka sa mu gani Allah ka tsare mu daga talalaciya a rayuwa اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين